الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وآلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإسلام استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah subhanahu wata'ala da ya sake dawo da mu wannan sati na ƙarshen watan safar kusan yau ashirin da bakwai ko? ko? ashirin da bakwai? ko da shida ne to ashirin dai da wani abu domin kusan da yau ita ce lahadin mu ta ƙarshe sai kuma shiga maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka muna gode ma Allah subhanahu wata'ala da ya bamu damar dawowa domin ci gaba da karanta wannan littafi na Riyadus Salihin wanda Imam An-Nawawi ya tattarar da ayoyin Alƙur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama domin yin nufin nasiha ga al'ummar musulmi wanda idan ƴan uwa ba su manta ba mun gama babu fadlar raja mun kwana akan hadisi na ɗari hudu da arba'in da hudu daidai wanda hadisin Abdullahi dan Mas'udin wanda yake cewa qala lin nabi sallallahu alaihi wa sallama al jannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lihi wan nar mithl zalik shine ko wanda abin da ke gaban mu shine shiga babi na 54 babin da zai ki da zai mana bayani akan fadlul buka falalai yin kuka dan Allah wani abu yazo ka tuna Allah ko ka tuna girman Allah ko ka tuna wani abun mamaki na Allah idan ka ya zubar da hawaye saboda haka kenan wannan babin zai jawo hankalin ƴan uwa su rinka aikata irin ayyukan da muka karanta a babubukan nan guda uku na baya tsoron Allah ƙaunar rahama Allah haɗa tsoron Allah da rahama Allah a lokaci ɗaya wannan shine zai jawo zuciyarka ta yi taushi da katina rahama Allah sai ka fashe da kuka da katina azaba Allah sai ka fashe da kuka wannan shine al'adar bayan Allah magabata waliyan Allah wanda wani sunan Allah zai ji an kira ganin girman Allah zai fashe da kuka qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace ويخرون للعذقان يبكون ويزيدهم خشوعا Allah yana faɗin bayan shi da irin ɗabi'o'insu da halayensu Allah ce wa'annan bayin nashi wa yakhruna lil azqani suna faduwa ga haɓarsu zaƙin wuya a wajen haɓa tsakanin wuya da haɓa Allah ce to suna faduwa ma'ana suna yin sujada ga Allah idan sun yi sujadar nan yakun suna masu kuka zuwa ga Allah wa yaziduhum khushu'a kuma wannan kukan yana ƙara musu tsoron Allah kenan nan yana daga cikin abubuwan da ake nema cewa mutum ya rinka yin sujada yana kuka ga Allah dan wannan shine al'ada annabawa an ce annabi Dauda mahaifin annabi Sulaiman alayhi salam ya taɓa kwana arba'in a sujada yana kuka har sai da wasu ƙwayoyin alkama da suke a alshiyun shi suka faɗo wannan ruwan hawayen ya rinka jikarsu suka fito kafin kwana arba'in haka nan za ga bayan Allah musamman sai na rasulullah alayhi salatu wassalam wani lokacin zai abin ya baka mamaki sai ka ga kai abin da ba shi za ka kalla ba sai ga wannan abin ya sa manzon Allah kuka kuma daman shi kukan manzo Allah alaihi salam ba irin kukan mu bane wanda hawaye zai ta shar shar a'a shi alaihi salam idan yana kuka hawayen diga yake diga hawaye yake is is is is shi ne kukan manzo Allah ko malaman tarihi suka ce kuma idan hawayen na zuba to hasken hawayen ya fi hasken azurfa haske alayhi salatu wassalam wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace afa min hadha alhadith ta'jabun wa tadhakuna wa la wa tadhakuna wa la tabkunu antum salidun fasilu lillahi wa abudu Allah yace afa min hadha alhadith ta'jabun wai yanzu ku kafirai da wannan alƙur'anin ne kuke mamaki kuke jiji da kai an gaya muku alƙur'ani wata tahakun kuke dariya idan an karanta alƙur'ani wala tafkuna ba ku ayin kuka kenan wannan aya ita kuma tana nuna mana cewa idan an karanta ayoyin alƙur'ani to mai imani ya fashe da kuka don ganin girman Allah subhanahu wataala tunda nan gashi Allah na aibata kafirai da cewa in an karanta musu alkur'ani su ba sa yin kuka ya dai su yi dariya to ana al'ummar musulmi ya kamata mu ciwo da hankulan mu zuwa ga Allah yanzu ka dade kana zuwa gurin wa'azozi da tafsirai da gurare wanda ake karanta alkur'ani amma kaga idanuwan mu bushe a faɗi azaba Allah a faɗi azaba Allah amma ga kowa kawai hidimar shi yake wani lokacin sai ka ga har ma mai wa'azin shi kuka da tsoron Allah ya kama shi ya fashe da kuka amma sai dai kowa ya ka tausaya mai shi kaɗai ke da tsoron Allah da zai kuka mu ba mu san abin da ake ba da haka ana son zuciyar mutum ta karye idan ya ga wani abu na girman Allah ko azaba Allah ko rama Allah idan shi ya zubar da hawaye wa an ibnu mas'ud radiyallahu anhu qal qala lin nabi sallallahu alaihi wa sallam اقرا علي القران قلت يا رسول الله اقرا عليك وعليك انزل قال اني احب ان اسمعه من غيري فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الآن حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان متفق عليه an zo hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud wanda Abdullahi dan Mas'ud yana daga cikin mutanen da Allah ya sanar da su alqur'ani wanda manzo Allah yana cewa idan kana son ka ji alqur'ani da dimi-dimin shi to ka ji shi a bakin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara mashi yadda ya ce yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce mani annabi ya gaya mai gaba da gaba ce annabi ya gaya mani yace ikra alayhi alqur'an Abdullahi dan Mas'ud zo ka karanta min alqur'ani qultu sai na ce ya rasulullah ya manzo Allah aqra'u alayka wa alayka unzila ya rasulullah na karanta maka alqur'ani kuma kai aka saukan mu da alqur'ani mana yana ganin ai jijjin da suke sun jire daga bakin manzon Allah manzo Allah alaihi salatu wasallam ce i inni uhibbu an asma'ahu min ghairi ina son in ji alƙur'ani ne daga bakin wani na ina son in ji wani na karatun ba ni ba ba karatu alai suratul nisa da shikenan sai na karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suratul nisa ina ta karatu ina ta karatu ina ta karatu hatta ji'tu ila hadhihi al-aya yace to har sai da nazo wajen wannan aya inda Allah madaukakin sarki yake cewa فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فكيف يا رسول الله يا الأمر زي كسن شيني إذا جئنا من كل أمة بشهيد idan muka zo da mai shaida akan kowace al'umma ita ce ranar tashin alkiyama kenan wanda za a kira al'ummatai a kira al'ummar annabi adam Allah ya ce musu alam ya ci kuma nazir mai gargadi bai zo muku ba masu imani su ce eh annabi adamu ya zo ya ce mu yi kaza mun aikata ya ce mu bar kaza mun bari su kuma kafirai su ce ma ja'ana min bashirun wala nazir wani mai gargadi ko wani mai wa'azi mu ba wanda ya zo mana sai Allah ya kira annabi adamu ya ce adam sun ce baka kai masa sako ba a'a ya ubangiji na kai to me shaidar ka sai ce ya Allah shaida ta annabi Muhammad bai nan wa akai amma ce shaida ta annabi Muhammad shi ne shaidar ka yi ya kira manzon Allah in aka kira annabi alaihi salam sai ce ya ubangiji ka gaya mu a cikin littafin ka cewa lalle lalle ka aiko a a annabi annabi adam sai to Allah da Allah ce to da me na aiko shi ya kama bayani tun wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa a wani yakin hadisi kuma ya ce al'umman manzon Allah ne zamu karanta sai Allah ka aiko annabi adam gashi gashi gashi sai Allah ce to kuma al'umma ne Muhammadu wa zai ba ku shaida hai mu ce annabi Muhammadu Allah ya kira manzo Allah ce ya ubangiji ka aiko Jibril ya kawo mun kuma na karanta musu kuma gashi sun karanta Allah ya ce to mutanen annabi Adamu ba ku da hujja in manzon Allah ya faɗa Allah bai neman shaida annabi ya faɗa ko to an kulo da shi kenan kawai tsakanin shi ba neman shaida to manzo Allah sai ya ji nauyin wannan aikin da zai dauka na ranar tashin alkiyama duk annabin da ke rigima da al'umma shi an ce waye shaida ka sai ce annabi Muhammadu ko al'umma annabi Muhammadu in aka zo shaida ta je gun annabi Muhammadu in kuma ya gaya wa Allah Allah ya amsa manzo Allah sai ya ji nauyin wannan aikin da aka ranta mai wannan ayatu kaifa izaji na min kulli ummatin bi shahid ya rasulullahi ya al'amari yake idan muka zo daga kowace al'umma da mai shaida wajina bika ala haula'i shahidan ko muka zo da kai kana mai shaida akan wayannan mutanen naka na makka kafirai ya rasulullahi ya al'amari yake ranna kuma zalla da yaji nauyin wannan aikin da abin da zai fuskance shi a wannan ranar tashin alkiyama kawai sai ya ce wa abdullahi dan abba hasbuka al'an abdullahi ibn mas'ud hasbuka al'an ya ishe ka dakata tsaya tsaya ya isa ya faltafatu ilai sai na sai na juya wajen ma'aikin Allah na kalimar Allah tunda yace a dakata ga me umarin me dalilin cewa an bari ai mala ina duba fa iza aina wa tazrufan kawai sai ga idanun manzo Allah na fararar da hawaye saboda girman abin da za a fuskanta a ranar tashin alkiyama to nan fa ɗan uwa kalli cewa ba za a yi ma manzo Allah hisabi bane fa shi bai cikin wanda Allah zai mai hisabi shi in ka bai da lada bai da zunubi kuma sai ya ce a shiga aljanna a shiga sai ya ce a fito za a fito to amma yana ganin tashin hankalin da za a fuskanta ranar tashin alkiyama ya sa yana kuka sai daga kuma irina ko irinka wanda baka sani ba in kana ganin kai mai imani ne yanzu kana tabbacin za ka yi gobe da imani kana tabbacin za ka mutu da imani kana tabbacin za ka tashi da imani kana tabbacin ran kiyama za ka ce aljanna to idan manzon Allah da aka yi duniya da lahira da wuta da aljanna tan shi wanda yake so zai kai wanda bai so ya hana shi to yana kuka ya ji labarin tashin alkiyama to kai kuma wanda baka da wani iko a wannan ranar me ya kamata kai sallallahu ta'ala alaihi wa sallam amma ba manzo Allah yana wannan kukan ne dan mu dan mu dan mu yake kukan ba dan shi ba alaihi salatu wassalam قال حسبك العالم فالتفت اليه فاذا عيناه تزرفان كو sai ga idanun manzo Allah suna ta zubar da hawaye alaihi salatu wassalam muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim dukkan su sun rawaita hadisin وعن انس رضي الله عنه قال an so daga Anas dan Malik yadda Allah tabbata a gare shi ya ce khadaba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama khutbatan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wata irin khutba ma sami'tu mislaha qattu Anas dan Malik yake duk da nake ban taba jin hudu ba irin wannan hudu ba ka ku Anas dan Malik tunda manzo Allah ya zo Madina manzo Allah bai taba wata tahiya ba face suna tare in manzo Allah na cikin daki Anas dan Malik na zaune in kaga sun rabu da manzo Allah to aikin shi akai ko kuma ya je gidansa ya wata bukata ya dawo shekara goma sallah da shi tafiya da shi yaƙi da shi kai ana tsammali da yawa idan ya bacci a gidansu dare ya raba sai ya baro gidan mahaifiyar shi ya san ɗakin da manzo Allah ke kwana sai ya zo bakin adarkin ɗakin ya ɗauko butan manzo Allah ya cika da ruwa ya ɗau asuwakin manzo Allah ya wanke ya wanke ya maida aljihu ya matashi da adarkin ɗakin da ya ji manzo Allah ya tashi sai ya tashi an ce wata rana cikin dare ga duhu ga dare alayhi salatu wassalam ya fito yana fitowa sai ya kamancin tibe haka da da kan anas sai manzo Allah ya ce wani yaro ne na ya ce huwaidi muka ya rasulullah dan karamin halibin nan naka ya ce anas dan mali ya ce ba na ruwan alwala to kaddara kai ne sallallahu ta'ala alaihi wasallam to amma duk da wannan Anas dan Mali Allah ya kara mishi da ce manzo Allah yayi wata irin huduba yace wallahi ban taba jin huduba irin ta ba da manzo Allah yayi huduba yayi huduba yayi huduba sai ce mutane law ta'lamuna ma a'lamu wallahi jama'a da kun san abin da na sani la tahiktum qalilan to idan za ku yi dariya da ƴan kaɗan za ku rinƙa yi wala bakaitum kasiran kuma in za ku yi kuka da kuka mai yawa za ku ranka yi kaga nan muhallin shahidi shine manzon Allah ya san abin da ba mu sani ba abu na biyu kuma annabi alaihi salatu wassalam yana dauke da wasu asararan Allah wanda ba wanda ya san su sai shi to manzon Allah amma duk da haka dan manzon Allah ya kwantar mana da hankali sai ya zama koyaushe sai ya daure ya jure ga abin da ya kamata ya kukan ma sai ya jure don kada hankalin bai tashi wallahi da kun san abin da na sani da wallahi in za ku dariya ɗan kaɗan za ku amma yanzu da ba mu sani ba mutum ma aka yi mai wani abin ban dariya jiya to ya zo yake wai wani ya ma labarin nan na jiya ba haka muke ba kamata yi ai maka wa'azin kuka gobe ka ce malam maimaita mana wa'azin nan mai kuka amma yanzu da wani malami ya zo nan yana wa'azi ya dinga faɗin azaba in ya ce to insha Allah gobe za mu faɗi hadisin da ya fi wannan tsanani ba mai dawowa ba ka muke ba da haka ana son zuciyar ɗan adam ta karye ta karye ya zama cewa wasu abubuwan za su rinka sanya shi kuka akwai mazala na faɗin wani dogon hadisi yana faɗin irin babban musiba yace yana daga cikin bala'o'i yana cewa jumudul aini wa qaswatul qalb bushewar ido ya zama idan ka ya bushe ba abin da za a idan ka ya zubar da hawaye dan Allah to ka shiga cikin bala'i da musiba Allah ka gyara mana qala Anas dan Malik yace to da manzo Allah ya faɗi wannan magana da yake su sahabbai koyaushe tare suke da imani faqatta ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wujuhahum falahu walahum ne ko falahu walahum haninun suna da hanin suna da irin gunji na kuka ba kukan amma tunda manzo Allah alaihi salamu ya ce da sun san abin da ya sani da sun yi kuka mai yawa to kawai sai kowa kullun da kai yaka kira kakaro kukan tunda annabi ya ce ayi kuka to ayi kuka kawai kaga nan ma ta alamar imani annabi ya ce ayi kuka to ayi kuka wanda kuma yace ai dariya ai ai dariya shi yace a zauna gida a zauna in yace a ta yaki a ta yaki alayhi salatu wassalam da haka sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kenan su duk abin da manzo Allah ya umarce su to nan take za ka suna aikata shi muttafaqun alayhi wannan hadisi Buhari da Muslim sun rawaye shi wa sabaqa bayanuhu ko bayanin wannan hadisi ya gabata fi babil khawfi a cikin babin tsoron Allah wanda muka wuce kwanan nan din wani abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi an an so shi daga abi hurairah Allah ya kara mishi yadda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la yalijun nara rajulun baka min hashiyatillah hatta yaquda al-labn fi az-zar'i manzo Allah alayhi salatu wassalam yace rajulun wani mutum baka min hashiyatillah wanda ya kuka dan Allah ba dan wani abu ba haka nan kawai tsoron Allah ya kama ka ka zubar da hawayenka dan Allah ba dan wani abu ba manzo Allah ya ce to wannan mutumin la yaljanna wannan mutumin kwata kwata ba zai shiga wuta ba hatta ya udal labd fi dari idan kai ko zai shiga wuta to sai dai idan nono zai iya komawa a cikin hantsar da aka tatso shi zai yi a kama nono a tatso kuma a ce a mai da shi zai yi to da ka kaga ashe in kana son ka rubuta kanka cikin yan aljanna to ka yi ƙoƙari ko da so ɗaya ne ka yi kuka don Allah. In dai ka yi kuka don Allah to magana shiga wuta kun yi ban kwana, amma fa kukan don Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ka gyara mana. Haka na alaihi salatu wassalam ya ce, wala ya shabi gubarun fi sabilillahi wa dukkanin jahannam. Haka nan ƙura, ƙura wadda aka shata domin taimakon addinin Allah. manzo Allah ya ce to ba ta haduwa da hayakin wutar jahannama ka je kai wani aiki wanda wannan aikin zaka kada kura ka shiga cikin ta dan taimakon addinin Allah to wannan kurar da ka sha Allah ya musanya maka ita da hayakin wutar jahannama ko sabilillahi nan ba wa an ce jihadi ba ba jihadi ba ba shi kaɗai ba da sabilillah yanzu idan ka je ka iske wasu mutane suna aikin gayya suna gyaran hanya kai ma ka turi aka ɗebi ƙasa da kai aka watsa ka shiga ciki ka je ka iske ana ginin kabari kai ma ka shiga kai gina aka watsa ƙura ta same ka an gama ka iske wasu na ginin masallaci kai ma ka biya shi ka zuba ka kai ka shiga ciki kai hatta wallahi kaga irin tafiye-tafiyen nan da muke da mauludojin manzo Allah ka je ka hito fesfes a je wata kwana kai buɗe-buɗin nan wallahi ka shiga ciki aji sabilillahi wani ƙauye in ka je ka shiga wani ƙauyen maulidin manzo Allah dama in ka hito abinda zaka fara nema bakin titi da Allah ko ta rijiya nan sai ka ɗan kwaskwari matukun ka shigo jama'a da ya ai tunanin sikila ko gona ka je to ko irin wannan kai insha Allah ka shiga cikin wannan da ka sabilillah hanyoyi ne da yawa ko ka je ziyara ɗan uwanka dan Allah ka fakka te kura ko ka je wani zumunci ko kai wani abu duk ya shiga cikin irin wa'annan abubuwa da haka nan mazala ya bamu magungunan shiga wuta guda biyu na farko a dage a yi kuka don Allah. Na biyu, ka dage ka yi kura ka yi buɗi-buɗi don Allah. In kai wa'in nan, shi kenan kai da maganar ka game da wutar jahannama sai dai kana can kishin gida ka ce, wai, an ce a lahira akwai wuta a ina take ne. Wai da ka wuto baka ji ta bai ce, wallahi ya ban ji ba. Allah kai mana haka. Ka ce, wai ka wuce, kan mutum ya ce, ce wuta ya ce, ai, wannan da kyau suka tsallako ta. To, an samu matsala. Allah ka gyara mana. rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya rawaita hadisi wa qala hadithun hasan kuma ya ce hadisi ne mai kyau wa anhu radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sab'atun yadhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu haka na an so hadisi daga abi huraira Allah ya kara mashi yadda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce sab'atun mutane bakwai yazilluhumullahu fi zilli Allah zai inuwantar da su a cikin inuwar shi yawma la zilla illa zilluhu ranar da ba wata inuwa sai inuwa Allah wannan mutum bakwai din daman da sun je filin kiyama za su iske an Allah ya bayyana da al'arshin shi an yi wata rumfa cikin al'arshin an kafa kujeru da gadaje da abubuwan ni'ima sai da ce wani kana cikin bakon nan ga kujerar kacan wani kana cikin bakon nan ga taka muna nan ciki zaune a gama masa hisabi a ce mu kai aljanna ko ko ba haka za a yi bane insha Allah haka za a yi to amma ka dage kai aiki ɗaya daga cikin bakon nan na farko imamun adilun a samu shugaba adil kuma shugaban nan na yanzu daga waɗi watakila wani ya hango shugaban ƙasa a'a kai ma shugaba ne adali in dai akwai mutum ɗaya ƙarƙashinka watakila kana da mata to ka mata adalci kana da 'ya'ya kai masa adalci watakila a kasuwa kana da shago kana da yaro kai mai adalci watakila kai wakilin wani ne a gona kai mai yan kwadago adalci kowane abu dai in aka ce akwai wani kasan ka kai mai adalci kuma abinda ake ce mu adalci ba ka daidaita mutane ba ka san yanzu adalcin adalcin shugabanni a ce wai a daidaita mutane ba haka bane abinda ake ce mu adalci kowane mutum ka bashi haƙƙin da ya dace da shi misali adalci yanzu aka zo aka ce duk zaman nan namu an ce an kawo kuɗi a raba mana to adalci sai a kalli bukata ta wataƙila ai ta kai miliyan ɗari ko to ya ban miliyan ɗari wannan kuma ya kalli bukata shi ce to yana da wata bukata ne ba shi dubu hamsin shi ne adalci an fahimta adalci kenan kowa a bashi abin da ya dace da shi misali dauki zamantakewan mata a cikin gida ba Allah yana cewa ai masa adalci ba to adalci fa idan kana da mata kawo diyar excellency kawo irin diyar mu ya ayyuhal ladina amanu diyar excellency abinda ka saba ai mata dakuna barkatai ko in in za ta haihu a tare ita waje a su kayan suna ko duk bayan wata shida a canza mata fentin daki da gado da waye da waye to hakkin ta adalci ka rinka mata haka kamar idan mu ko ka mata sai sallah in sallah ta zo ka sai mata a tabba ɗaya biyu ta dubu uku da dubu biyar ya ishe ta in ta haihu ka ce to a je bakin asibiti a siyo kayan jarirai an fahimta ko wannan shine adalci na musulunci kowane mutum a aje shi a matsayin shi sayyidina Umar Allah ya kara mashi yadda wata rana ya zo yana rabon kudin gwamnati dukkan muhajirun sai rinka daukar dinari ko dirami 400 yana ba su sai aka yi muwafaka sayyidina Hassan da sayyidina Hussein da Abdullahi bin Umar sai suka zo tare yana zuwa he ba sayyidina Hassan dirami ɗari hudu ya ba sai na Hussein dirami ɗari hudu ya ce Abdullahi ɗan Umar ne sai kawo dirami ɗari biyu da hamsin sai ya ba shi. Ce baba, wa'in nan wanda kake gani idan kana ganin kayan hijira tare da ni su ma wata huwa aka da zuwa su suka zuwa. Ya ce to da ka taka shi, ka san kowa ya ubansu. Ya ce babansu ba Ali ɗan Abi Ɗalibu ne ɗan uwan manzo Allah. kazan kowa ce ce uwarsu Fadima ce ce wadiyan manzo Allah kazan kowa yayin kakansu sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai waye ubanka wace ce uwarka waye kakanka ta tashi ka bani gudu adalci kenan an fahimta adalci kenan amma da Allah mu wajen wannan ne adalci in aka zo kawai a kudin gora to Allah ma kudin gora Allah ma bai kudin goro sai ka fita ka wuni yawo a kasuwa idan ka ranka da ɗari biyar yake ta munna kai ai kasuwa yau alhamdulillah ɗari biyar amma wani idan ya fita ya dubu ɗari biyar ce kasuwa ta lalace malam ba ciniki duka dubu ɗari biyar ne Allah ma bai raba daidai ba to adalci ga shugabanni shine ya zama suna ba kowane mutum haƙƙin shi abin da ya dace da shi amma yanzu idan Allah ya kyauta masu ɗan kaɗan ɗin ma an kasa ba su balle masu yawa wanda dukkan haƙoƙin da Allah subhanahu wata'ala ya ɗora mu masu haƙoƙi tun daga shugabanni idan kai shugaban ƙasa ne to ka sani idan bawan ba ma guje ya rashin lafiya baka ba shi magani ba ya mutu sai Allah ya tuhume ka bawan ba ma guje ho ba musulmi ba a ce ba ma guje na da bawa bawan nan ya rashin lafiya rashin magani a gwamnati ya sa ya mutu sai Allah ya tuhumi shugaban kasa me yasa ka babbawa na ya mutu na baka wakilcin shi haka gwamna sai da Umar Allah ya kara mashi yadda yana auren sayyidina Ruqayya a diyar sayyidina Ali dan Abi Talib kawai sai ya zo da daddare tana amarya sai wata ke ina jin ko Ruqayya ce ko Zainab sunanta yace ta zo mu tafi saba amirul mu'minin ina za mu yace ta so mu tafi na je na gano matan wani wani kirista na gano matan wani kirista tana nakuda idan ba mu taimake ta ba dan nan na ta yi mutu wallahi sai Allah ya tone mu dan matan kirista Allah yanzu kowa ya kowa ya ciya man kake da ita matar ka na nakuda ka buga mai kace Allah ranka ya taimaka da motar local government mata ta na nakuda zai zo to Allah zai tambaye in dan musulmi ko na kafiri a local government ɗinka ya mutu baka baka taimakon da kake kiran shi ba wallahi sai Allah ya tome ka me yasa ka babbawa na ya mutu baka taimakai ba ka san ba ka iya ka amsa wai mutane ko dai muna ganin ba za a yi tashin kiyama ba ne yadda mutane suka haukace da neman shugabancin nan kaga mutum ya shiga wani hali ya shiga wani yanayi ana zaɓen nan na ga wani ɗan takara ne sai kai Allah ya kyauta lokacin da gaishe sha biyu ta amma ban tunanin ya goge bakin shi bukatar shi kawai a zaɓe shi to bai san cewa wannan zaɗin bala'i da masifa ba ce ɗaukan makanci Allah ka gyara mana daka na farko daga ciki imamu na adil a samu shugaba adali wanda ke ba kowa haƙƙin shi yadda ya cancanta musamman a irin inda ake wake da tsakuwa ɗin nan irin zaman Najeriya kafiri musulmi kirista bayahude wane ne wanda ma bai da addini duk ga su nan to in kuka zama shugaba dole kowa ya kaba shi hakkin shi in kasar duk musulmi ne to an san ga haƙƙin da zaka ba su in kasar mafi yawa kafirai ne kana musulmi kai ki shugaban da su akwai tsarin da musulunci ya ma kowane abu akwai yanda musulunci kaga idan kasa ce kai ne shugaban kasa kai ne kuma musulmi kuma ya zama ana tafiyar da ƙa'idojin musulunci hatta bil a haukan titi wayanda ba musulmi ba su da wabi ba su isa su katon bene ba ba su isa hau babban mota ba to amma in ya zama shakuɗe ɗaya ne ya ce irin wannan to ba ka da damar ka ce aini ɗan arewa ne da haka wannan jihar tamu a jihar arewa jihar mu ce a arewa kirista bai isa ya kaza ba ba ɗan Najeriya ba ne? Da Enugu da Kano a Najeriya ɗaya. Amma kaga da an yi abu a ce ai ‘yan kudu ne, ko in ma kai magana ce to su can in aka je kudin ba kaza su ce to su musulmi ne sun san daidai da rashin daidai kai kai masa daidai sai ga sun baro can sun dawo na to da haka dai dunkulallen abu shine adalci shugabanni na kowane abu su yi adalci su gane cewa idan sun zalunci mutum misƙara zarratin Allah zai tuhume su na biyu wa shabun nasha'a fi ibadatillah da matashi wanda ya tashi a cikin bin Allah matashi tunda ya taso Allah ya taimaka ya samu tarbiyya yayi karatun addini ya zama cewa tun yana yaron shi hidima addini hidima addini har ya girma duk wani abu da za a ce na saban Allah za ga cewa Allah ya kiyaye shi ya rayu a haka ya mutu a haka don aka yi tashi alkiyama shi ma yana cikin inuwa al'arshi ranar da ba wata inuwa sai inuwa al'arshi kaga wanda alhamdulillah yanzu irin wannan zamanin namu ana samun irin wa'annan matasa kaga matashi ba ruwan shi duk wani abin da ma sa'o'in shi za su yi ba shi bane gaban shi bukatar shi ya je makaranta in ya dawo ya je ya sallah ya kaza ya kaza ya kaza Allah ka sa mu cikin su na uku wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid da kuma mutumin da koyaushe zuciyar shi na rataye da masallaci da ya dan yi jima ya duba agogo lokacin sallah bai ba da lokaci yayi ya je masallaci ba ana nufin fa ya zo ya tare masallaci ba to wa zai ci da shi a'a zuciyarka na masallaci koyaushe hankalinka na gun sallah koyaushe hankalinka na gun sallah to shi ma wannan wanda ya rayu a haka yana cikin inuwa Allah ranar da ba wata inuwa sai inuwar shi wa rajulani tahabba fillah istama alaihi wa tafarraqa alaihi da wasu mutane guda biyu wanda suka yi soyayya dan Allah suka haɗu dan Allah suka rabu dan Allah to nan gano wannan sai Allah rabba ma da yawa za ka ji kana son mutum dan Allah amma shi ba dan wannan yake son ka sai ku ta tafiya ku ta tafiya kana ganin ga abokin tafiya kun samu to amma da an je wata tasha ya samu abin da yake nema sai ka nemi ka rasa ina wane ne da ba tare da malam wane yake ba ce farai kuwa to amma yanzu yayi gabas shi kuma yayi yamma saboda bukatar shi ta biya wanda mun dai ko dan muna shiga mutane ne kira sha ganin irin wannan jira mutun ya zo ma jab jab jab jab jab wanda za ta kai gaba da wata ran za a ce wani abu ya gitta baka nan kace da Allah ga wani nan ya samu je kai to amma da an kai wata gaba ko dai bukatar shi ta biya ya kama hidimar shi ko kuma ya ga to wannan ta yi hota yi nisa nan wajen bukata ba za ta biya ba sai ka ji ya canza guri inda kana saita shi a zo a yi karatu a zo a yi to he ga a kai nan wajen sai abin nan wajen masu aiwar can a kalar karatu ya yi ci sai ya koma can kawai kai ta ganin shi da katon shirgi kawai yana yawo wai ya ce ai gala ai mun koma zawuya kaza kai zawuya ka ta karatu ce ba a ci nan wajen to da in za a yi soyayya a rinka yin soyayya dan Allah ka so mutum dan Allah ne adari ma yace mana wa an yuhibba lillahi wa yabghudha lahu kai soyayya dan Allah in zaka ki mutum ka kishi dan Allah wannan kenan wa rajulun da'atu imra'atun zatu mansabin wa jamalin fa qala inni akhafu Allah da kuma wani mutum wanda wata mata ta kira shi matan nan kuma zatu mansabin ma'abociyar matsayi kamar yanzu ka ce watakila ɗiyar gwamna ce ko ɗiyar sarki ce ko ɗiyar wani muloniya ce wajen malin kuma ga ta kyakkyawa duk wanda ya ganta zai ga yana santa ta kira shi amma ta kira shi abin da take so kawai bukatar da take zina da ita faƙali inni akhafullah sai ce mata gaskiya ni ba zan aikata ba ina jin tsoron Allah nan gun kai ka san imani ya aiki da kawai misali kana ta a wata anguwa musamman irin anguwannin nan da ba koma ko ta ce malam ai Allah da Allah malam da Allah zo ka ce maka mun wani wani kadan gari ne nan wallahi da Allah zo shigo dan Allah tana shigowa ta kullu kowa shi to ga abin da take so ayi ba anguwan ku bace ko ba garin ku bane ko kuma gidan ba kowa daga kai ita kuma watakila ma in ka biya mata bukatu na iya ɗauka wani abu ta baka ko baka da kokobo yaya amma mutum ya ce gaskiya ni ina jin tsoron Allah na taɓa ganin wata hikaya ƙarƙashin irin wannan hadisi ana gwada cewa mutum ya ji tsoron Allah yana bayanin wa mai taƙi Allah shi Allah wa makarajan cewa a Baghdad an yi wani mutum shi mutumin sai da huluna yi kullum in yazo zai wuce akwai benan wata mata ita matar yakuwa sarkin garance shakikiyar shi daga kullun yazo da yazo daidai kofar gidan hikima Allah sai ya ji gajiya ta kama shi ya dan samu ice ya zauna ya dan huta a rayuwa to ashe shi kuma duk lokacin da yazo ya zauna ita ko matan ba ta da miji yake ta kallon shi sai ta kallon shi har dai Allah ya jarrabe ta da san ya za a yi ta shigo da mutumin nan ya lalata da ita kenan wannan sai ta sa hada mata ta ce in mai hulan nan ya zo ki ce kawo huluna za a tsaya can cikin gida sai da mai huluna tun ana ƙasa aka hau kan bene yana kokarin a sai hula ta ce malam ba hula fa za a siya ba kaji abin da ake so a yi in kuma ba kai ba zan tona ma a siyari zan ce ma kaza kaza zan yi abin da zan to ni gazi ya ce to gaskiya shi da ya zinan nan gaskiya gwamma ya sulmi wata benan nan in ya sulmi wata benan nan in ma ya mutu dai Allah ya san uzurin shi to shi kenan ana kici kici ana kici kicin ya za a ya za a kawai ya so ko kai sabili sai dai lokacin da ya yi ƙasa sai Allah ya umarci wasu mala'iku guda biyu ɗaya kama kafaɗa shi ɗaya kama kafaɗa shi aka dire shi ita kuma jin wannan haushin ka a wanda ya doni sai ta ci limiyo hulunan shi sai ta je homan shi sai ta tara hulunan shi ya karkaɗe ya ƙara gaba sauran Allah bai amfani ba to kuma ya kawo ta hikaya ta sai ke cewa wani mutum shi ma irin wannan shi ma wani mata wata mata ta shira shi a wani gida ta ce mai ga abin da take so amma ɗayan uku ne ta ce kaga jinjiran nan zina ce ta haifai kaga wannan kokon giya ce a ciki to ko dai ka yi zina ko ka sha giya ko ka kashe jinjiran nan to ya duba ya ga laihin zina ya duba ya ga laihin kisan kai sai ga to ai kaman giya dai ta dan fi sauki sauki sai sha giya ya tafil wajen mago shi ya take jinjir kuma ya zinar da ita kuma ta kira mutane aka kashe shi nan tsoron Allah ya amfani? Da haka lalle ne mutum ba ka da wani tarko wanda shedan ke kama dan adam irin tarkon mata za a biyo maka ta kudi ba ci nasarar ka ba a biyo maka ta za a ci mutuncin ka ba ya nasarar ka ba amma zai wahala a biyo ta mace in aka biyo ma mutum 100 ta mace 70 sai sun fada ciki akwai imamu ahlus sunna imamu ahmad bin hanbal Allah ya kara mashi yadda ya sha wahala da sarakan lokacin shi ko da imamu bin hanbal ko imamu ahmad ne cikin tsaye ne dai ya sha wahala Allah ya tara mai almajirai da mabiya fada sarki ba kuwa makarantar shi cike da mutane kasa abin da ke hada malamai da sarakai fada kenan kai sarki a kana zo a ce ma ranka ya rade daga kai ya dogar shi ko mala ana akramu kallaga mutum 50 sun biyo shi sai aka shirya makirci da wata mata wannan mata mijinta yayi tafiya kuma aminin wannan imamin ne kenan kawai sai na kusa da sarki suka ba da kuɗi suka ce abinda muke so kawai in dai muka zo gidanki muka kama imamu ahmad na fi kyautar zan imamu ahmad ne in dai muka zo gidanki muka kama shi da sunan ya zo ya neme ki da lalata ko me kike so za a yi miki kenan wannan mata sai ta je gidan Imam Ahmad haka da magariba a guje ya imam dan Allah ka zo ka taimake ni tsakanina da mijina mijina ne muka samu wata matsala mijin nan nawa yayi fushi kada in kwana cikin fushin Allah imamu ka zo ka taimaka mu ka zo ka dai masa bawa Ahmad ya ce ba zai je ba matar ta ce haba imamu ka taka ka je kai sulhu tsakanin mutane guda biyu akwai lada ka tafi ya bi ka aka je aka shiga gida ya shiga ya zo da ina mijin naki sai ta ce ina zuwa ya ta kama kowa ta kulle ya kika kulle kofa ta ce to gaskiya saboda Allah ɗayan biyu ne ko dai daman ina sha'awar ka tuntuni ko ka yadda ka yi zina da ni in buɗe maka kofa ko kuma zan kulle ka hedere ya raba zan biyo ma dogaran sarki a zo a kama su da yake abu ya samu ma'iya kawai sai ya tashi kabbar sallaci Allahu akbar ya kama ƙwaron karatu yi yake yi yake in ya ji wata aya sai ya fashe da kuka kai matar nan ta ga sai Allah ya jiwa mata tunanin wannan bawan Allah idan ta mai kazafi ko ta sa yi zaben Allah ba ta san fushin da za ta gamu da shi a gun Allah ba ta buɗe ƙofa ce fita ka tafi bawan Allah sai ce a aini al'ada ta duk inda na fara sallah ban barin gun sai alfijir ya keto da sarki ana ta jiran ta kai rahoton ta kawo mala a ci mai mutunci ka san ba ni bakin jini gun masu mulki irin malamai in dai ba sun lalace ba kenan zuwa ta imamu ahmad ya yi wasu nafilfili ya yanke ya zo na ta ce na haɗa ka da girman Allah ka bar gidan nan sha ce to yanzu me abin da za a ce to abin da za a yi ɗaya ne ki je tun daga abin da kika ce an sa ki ki je ki ɗauko matata in kika ɗauko matata ki kawo ta nan ke ki koma gidana ki kwana in safiya ta yi ki kira mutanen nan ki ce ga gani a gidanki shi ne kawai zai baki mafita sai ta ɗauko mata Imam ahmad ta zo ta tuɗe kayanta ta bata sa ai ga nan gidan ma ya kwana ashin ranta aka taho aka zo aka kama imamu sai gaban sarki gari ya ɗauka ai imamu ahmad gidan wata imamu ahmad ana ƙoƙarin a tume shi shi kuma wannan mata yana ta kokarin ya kamo hannunta ya matso da ita in wani zai matsa shi kai alhurma mata ta ci kuma an cewa ita ce homa ta wani ya nema tunda su ga su fa sun gani ta rasa ido wannan malami da fitina kike ka je ka yi zina da matan mutane shi a mata ta ne na kwanta da ka kwana gidan mutane shi eh wannan bakunci ne shi ce to yanzu za ku iya yadda idan aka kwara hijabin matan nan ko ga mata ta ci sarki ya ce na rantse maka da girman Allah in dai aka bude idan matan nan aka gano matar ka ce na sauka daga sarauta Imam Ahmad ya ce to bude yana budewa kawai sai aka ce to ina wata matar ina wata ta zo ta shiga shi aka neme ta aka rasa sai mata Imam Ahmad Allah Allah ya kiyaye shi daga wannan shawara to don haka mahallin shahidi shine irin abubuwan da suke aukuwa al'ummar musulmi mu kiyayi sharrin mata duk irin abin da zaka ga an zo ko na addini ne kaga wasu malamai ko ustazai an yi tawaga da mace wallahi kiyayi wannan abu wallahi duk addinin zaka ana haba haba da mata wallahi kiyaye shi ai wasu yan da'awa ne ai wasu yan waye wallahi kiyayi wannan sharri abinda aka sani mace ta zauna ɗakin mijinta ta bi Allah ba za ki wa'azi ƙungiyar me za ki Allah ya girmama ki ya mutunta ki kuma kin wulakanta kanki da haka ana samun karkuna da yawa hatta matasan wajen bukukuwa wajen bukukuwa ana samun wannan da mutuncinka da imaninka da komai wani zai aure shi Allah ba yau bane ai ƙaddina za a yi kawai ba wani abu bane ba wallahi da ka je yau ka zauna ka ga an mawana da da wancan kiɗa sun rawa sai ka ji abin ya ɗan yi tasiri a zuciyarka to gobe da an ce za a yi ka wannan wai jinan nan ma ba a gayyace ka ba wallahi wata ran kiɗa za a yi maka da wata to duk irin waɗannan abubuwan mu rinka kiyaye su dan me dan kada mu faɗa mu wancan tarko Allah ka kiyaye mu ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه da ko mutumin da ya sadaka da wani abun sadaka amma ya koye wannan sadakar saboda koye sadakar da ya ya zama hannun shi na dama ya bada sadaka amma hannun shi na hagu bai san an bada ba wannan zai yiwu ka bada da dama amma hagu bata sani ba to malamai suka cikin ta bayanai amma dai bayanin da ya fito da abin fili aka ce a'a abin zai iya aukuwa ne a wajen kasuwanci kai dan kasuwa ne wannan abin kasan kudin shi ne radu sai wani mutum ya zo ya kaga kai ya kamata in bashi zakat 200 wannan abin da ya kace kawo 800 yace ko 800 ya baka dan Allah shi nawa ya siyo kai kuma a zuciyarka can ka kaddara naira dubu ka saida mai amma ka bashi zakat dari kaga kai da ka bada ka san sadaka kai amma wanda aka ba ya sani to wannan kusan shine dunkulallen dai bayanin da malamai kawai suka ce irin wannan zai iya aukuwa ko a cikin mu'amaloli daban-daban ma haka zai iya aukuwa wataƙila kai tela ne an kawo ma ɗinki wannan ɗinkin ka san naira dubu ake yi ya ce ba kuma ba ɗari takwas kana nufin ka ba shi zakar ɗari biyu ya yi kai malamai suka ce da wani mutum zai zo ya ci mutuncinka ya zazzage ka sai ka ce Allah na ba shi sadakar cin mutuncin to kai ma kana cikin wannan ya zage ka bai san cewa kai ka ba shi sadakar zagin ba ina fata an fahimta to shi ake nufi an yayi mai zagin a kai ne dai ba za a ba ladan zagin ba shi za a baka ladan kayan sadaka da zagin ka shikenan amma shi zagi ai yana na yawwa sai na karshe wa rajulun zakarallaha haliyan fa farat aina sai kuma mutumin da ya tuna Allah haliyan a keɓe ka je ka zauna wani guri ko a ɗakin ka ko a wani gu kai kaɗai kai ta tunanin tsakaninka da Allah da sahi Allah ka hana kaza nayi da rana ka hana kaza nayi da yamma ka hana kaza nayi Allah ka ce ayi kaza naki aikata ka ce ayi kaza kai ta wannan tunanin tunanin ya ubangiji yanzu in ka dau raina ya zan yi da halina kawai sai hawaye ya zo ma shar shar shar kuma Allah ce mutumin da ya irin wannan ya tuna Allah idan shi ya zubar da hawaye to shi ma wannan mutumin ranar tashin alkiyama yana cikin inuwa al'arshi ranar da babu wata inuwa sai inuwa al'arshi ina fata yan uwa sun fahimta to ina ganin saboda yanayin lokaci ne kamata mu kwana da fata abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan su wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana dan alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mana muwafaqa bi jahi rasulullah sallallahu alaihi wasallam to alhamdulillah eh hasbunallahu 450 ta mece ce to na zakka abin nan to alhamdulillah alhamdulillah hasbunallah wa dari hudu da hamsin Allah ya kiyaye mu ya kiyaye kasan mu daga dukkan sharri alhamdulillah yan uwa kamar yanda na faɗa wancan satin cewa akwai kwamitin marayu wanda ake bada tallafi wanda kowa na bada kuma cewa tun bara mun buɗe wani asusu na bada zakka zuwa ga marayu musamman ga manoma amma dai ina ganin bana har ga masu kuɗi ko ko mai kuɗi ya ɗebo zaka yace mu ba marayu za mu ba su to da haka ga takarda idan ga takardu nan wanda da mun saba raba mutane tun bara amma na ce a fito da su idan akwai wani mutum wanda yake sha'awar zai ba da wannan zakkar yana iya an shi takarda ko kuma a'a kana da wani mutum mai sha'awar irin harkar mu ka san ba tilasti hidiman mu mai sha'awa ina ga wani na sha'awa harkar nan yana jin karatuttukan nan ko yana zuwa ko yana maganganu to in ka san yayi noma kana iya zuwa ga shugabannin kwamitin marayu nan su baka takarda ka kai mai cewa kwamitin marayu yana neman zakkar da zai ba marayu an fahimta ko da haka ga takardun an kadu wanda ke bukata in an yi addu'a sai zo wajen siyasa Allah ya mana muwafaka bayan wannan kamar da yan uwa suka sani cewa daga dai yau karatunmu na riyadu salihi na mun kulle ko sai kuma Allah ya kai mu eh tallafin marayu a tashi a zagaya wani ya san mun biyo da Allah kamar yadda aka sani cewa daga yau din nan za mu dakatar da karatun riyadu salihin sai kuma Allah ya kai mu ƙarshen watan rabi'i sani wanda in Allah ya kai mu rana ita yau za mu fara karatun hamziya wanda alhamdulillah kusan da ƴan uwa na nuna murna da irin yadda ake karatun na hamziya dan za ga har zuwan karatun na samun canji fiye da karatun riyadu salihin to alhamdulillah kullum mu tunaninmu cewa ya za a yi mu gudu tare mu tsira tare in an kula irin abin da ya samu sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu ma irin wannan abin ya samu mutanenmu musamman talakawa duk abin da ya taso na taimakon addini sai a da an ce to a taimaka za a gina makaranta kai ba za ka kalli kanka ba kai mai naira goma sai ka kalli ai alhaji wani zai bada dubu ɗari alhaji wani zai bada dubu hamsin ka in ma aka je ko alhaji wani yanda yake da katon shagon nan miliyan zai bada to kai kuma da ke da katuwar riga nawa za ka bada to sai ya zama mu da ba mu da kuɗi da yawa masu kuɗi musamman a wannan makarantar tamu wanda Allah ya mawadata suna kwashe mafi yawan kasan hidimar da ake yi a cikin wannan makarantar in ka ɗauki hidimar tallafin marayu masu wadata suke in ka je ka ƙwanƙwance abin da ake samu za ga cewa kusan mu abin da muke tara bai kai rabi ba da abu ya taso da su ce su za su za su su za su har ina jin kunya wani abu ya taso in ce in waɗi masa za a yi kaza abin nan yake da sha'awa idan muka zo za mu yi hidima yadda Allah ya tara mu to me naira goma ya saka me naira biyar ya saka kai in ma wannan na da ɓallin naira biyar wannan ma na da ɓallin biyar iya arzikin su kenan su sa salatif su liƙe ta su bada ta ina ba ta an fahimce ni to kuma yanzu gashi Allah ya kawo mu wannan lokaci za mu ci gaba da karatun a hamsiya da rana ita yau insha Allah to he muka yi ne wani tunani cewa akwai hidindimu guda biyu a gabanmu na maulidi akwai dai na farko maulidin da muke na na walima haihuwar ma'aiki din na wanda muka saba yi kowa na kawo tallafin shi kaga kowanne ya sha mamaki wasu ya dai su zo su zauna kawai a miko shayin nan ya ƙare a miko nama amma kai ka kasa zuwa ko da alewar ka cinye Allah ya ba su lada wanda kamata yayin nan a ce in muka zo zani wannan walimar fara a a bayan an gama kuma da zai a ranka cewa ai ina naman nan da wani ya kawo tsire guda dubu to wallahi ko taba shi ba ai ba da zai aka raba ma almajirai haka ya kamata mu a ga wani in wani ya yanka rago kai kuma je ka siyo fuffuken kaza ka kawo ba dai iya talauci ba kenan wai zai ka siyan fuffuken kaza to so muke duk abin da muke kada masu kudin nan su wuce mu su wuce mu to shi yasa me wani tunanin cewa muna da hidimar maulidin manzo Allah a gaban mu kuma muna son ne kowa ko kaman yaron nan a ce da hannun shi a ciki to muna son a satin nan goma za mu yi zan za a zo da wani kati na rana ito abinda muke nema duk mutumin da ya ga soyayyen manzo Allah a zuciyar shi ta kai zai iya ya ba manzo Allah naira ɗari a sati ko ta yawa naira ɗari a sati soyayyarka da annabi in dai da gaske ne za ka iya ba manzala naira ɗari ɗaya a sati za mu zo da wani kati nan zan sa a yi guda ɗari kowa ya nuna soyayya shiga manzo Allah ba za a ji ka ba ba za a tambaye ka ba amma manzo Allah na gani ya san ka in ka bada in ma baka bada ba ya sani ko babu kunya in ma wai kowa ya ce bai iyawa a mu ba za mu iya ba to ni zan iya an fahimta insha Allah wannan katon guda ɗari in an zo ranar zan ba da adadin kuɗin shi har sati goma to da haka ina son mutane mu yi wannan tallafin cewa duk wanda ya anshi wannan kati in ma ya kare wani sati a bugu kowa abin da ake so a cikin satin nan goma ya ba manzon Allah hidiman naira dubu ɗaya naira dubu ɗaya a sati goma kuma kaga dama kace ni karanta tsugunna tsugunnan nan matsayin annabi ya wuce ka rinka ba shi ɗari ga dubun kaga damar kuma kace a ni kuma a ni hidima ta zo da ke tsere mu kuwa duk satin zan ba manzo Allah naira dubun kaga dama kuma kace a ni ban iya kaiwa nan ɗari biyar ɗari uku amma dai mu ka'ida a wajenmu cewa duk satin nan za ka yi wa manzon Allah hidiman naira ɗari wanda so muke abin nan da muka abin da zamu tara a sati goma nan shine zamu dauki nauyin shirye-shiryen maulidin da muke so mu yi a bana dan so muke maulidin bana da zamu zamu biya bashin maulidin shekara biyu ne da biyu ba da mun saba mu gayyaci malami ɗaya ne ko biyu ko to muna fata in mun ga abin yayi zamu kwana uku ne muna maulidi mu yi juma'a mu yi asabar mu yi lahadi in mun ga asusun mu bai iya kaiwa za mu na kwana biyu babu fatan mai maulidin kwana daya babu fatan wannan in Allah da duk wannan shekarun kowanne su yau mu yi mu gayyaci malamai a zo ya abin da za a kusa kwana gobe ko mu ce malam wani da malam wani na nan tayi an gane jibi ko mu ce malam wani da malam wani wannan ce ranar riwa suna nan tayi to da haka idan muna gani in muka yi wannan kun ga masu kuɗin nan ba za su tsere mana ba ko sun tsere mana mun saka damu kuma wannan shine zai mana maganin ba sai ko maulidin ya zo ba a dinga kawo naka yan kulijina me kuka tara yan da'awa ku kawo naku wani kawo in muke wannan duk mun huta da kace na sa ina fata an gamsu da wannan jawabi kuma hakan zai yiwu zai yiwu to da haka in Allah ya kai mu rana ita yau za mu kawo wannan katin kuma alƙawari ne in ka amsa ko mun fi zan kakkai ka ansa dan katin ya zama shaida a wajenka kuma ya zama shaida a wajen manzo Allah ba mun yi magana a baya zidil basani ba da almajirin shi ne ya kwaci almajiri ba daga gulal daukar gulala a ba a nika malam ba to abin da kuke so in kai wannan kana iya ma wasici kace in na mutu katin nan a samun shi cikin likafani an ce kai kuma daga ina kace a hadimin manzo Allah ne na makarantar riyadus salihina ina sheda kace ai ga katin da nema annabi alkawari ba zai zama hujja ba ana tsammali Allah ya kara mishi yadda da manzo Allah ya wafati aka yi ta neman sandan manzo Allah aka rasa duk an ga kayan manzo Allah ba aka sanda ba wannan ana zai tashi ce wanda yafi daukar ta ya riƙe abushi to ya yace a a yace zan rike ta yadda na saba rike ta ce kuma in na mutu ku ɗaura min ita a kirji na ku sa ta cikin likafani na yace in na je da mala'iku sun tambaye sai ba ku san ana sahabin manzo Allah ba ga ma san da annabi tare da shi to haka abin da muke so kenan wannan katin ya zama hujja ga duk wanda ya anshe shi da haka insha Allah za mu zo da shi Allah ya eh in za ka iya ka sai ma babanka ka sai ma innarka ka sai ma ƴaƴanka in ma makocinka za ka haɗa da shi duk ka haɗa duk aikin alkhairi ne Allah ya mana muwafaka bi jaya rasulullah sallallahu alaihi wasallam shikenan ba tambaya wa alaikum salam eh na'am Na'am.
eh eh to shi komai na musulunci yana da ka'ida yanda ka sai yanzu idan ka zo kai sallar isha'i raka'a takwas tayi amma dai raka'a takwas din nan me kai sallah abin da yasa ba ta yi ba dan ba raka'a takwas aka ce kai ba amma idan bayan isha'in nan kuma ka tashi kai kai biyu kai sallama kai biyu kai sallama har asuba kana da laifi Allah bai amsa ba ya amsa to da haka shi ma tasbihi wajen sallah wannan da aka ce ai 33 ukun nan ka'ida shi kenan amma idan ka gama 33 kuma kana iya gehe ka koma kai dubu babu laifi wannan sunan shi tasbihin bayan sallah 33 amma bayan wannan kowa a ce kakka ƙara yin wani ba kana iya kai ta dubu dubu dubu dubu babu laifi wani ta fata an fahimta Allah ya mana muwafaka salati goma ga annabi
Fatiha ayatul kursi Allah abubuwan da suka damu ta sallan jamu na kashe-kashen nan da fashe-fashen nan da sace-sacen nan da talauci na ciki da na waje na zahiri da na baɗi da duk abubuwan da suka damu mu Allah ya mana maganin su dan alƙawarin dan Allah kuma ba Kul wallahu bakwai bakwai ga iyayenmu Allah ka jaddada musu rahama. An yi rashe rashe cikin wannan sati duk Allah ya gafarta musu. Fata da salatu fati Allah ya karbi ka bukatun da dan uwa da yake tafiya ko ga Allah ya sa lafiya da lafiya in ka kwata biyo Allah ya sa lafiya da lafiya duk jama'o'in kowa da bukatun shi Allah ko kuma fatiha salatu fati ko Allah ka biya mashi bukatun shi marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ya kara musu lafiya dukkan abin da ya dace Allah ka kara magani wannan zafukan da ke tafi Allah ka san waɗanda za ka danka mu a hannun mutane kirki Allah ka danka mu a hannun mutane Allah ka danka mu a hannun mutane duk wanda cin shi zai zama alheri ga musulmi da musulunci Allah ka bashi duk wanda kuma cin shi zai zama sharri ga musulmi da musulunci kowa ya Allah ka hana shi dan alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Thank you. اللهم انا نسالك بك ان وسائل النبوه والولايه ان تسلي وتسلم وتشرب وتمجد وتشرب وتبشر على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحابته وازواجه وذرياته ان تكفي عنا غم الدنيا وعذاب الاخره ترزقنا السعاده الدنيا والاخره ترزقنا العلم النافع والقلب الخاشع ذريه صالحه طيبه مباركه وتنفعنا وتنفع بنا جميع ما خلقت وتغننا بك عمن سواك وهب لنا رضاك الاكبر ورد نبيك الاجر ورد الاشياء ورد الوالدين وان تبارك لنا وفينا يا من اظهر الجميل وستر القبيح لم يآخذ في الجريرة ولم يعتك السترة يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين برحمتك يا سامع كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا كريم الصبر يا عظيم المن يا مكين الافراد يا مبدل امدن عن قبل استيقاظها يا ربنا يا سيدنا يا مولانا يا غايه رغبتنا انت اللهم ان تحقق جميع رجاءنا وتنيل جميع جميع قدرتنا تقضي جميع حوائجنا وفرج عنا جميع ما أهمنا في أنفسنا ودنيانا واغفر لنا ولوالدينا وسائر المسلمين يا رب العالمين لا يشغل في فتنة ولا الدنيا ولا بعذاب النار وعلى ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين